hukunci ya kaddara wa shehu samun fatahi a abin sangun fara'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya qazatan la sai manaman ga manzon Allah wato ido biyu a farke ba bacci ba ƙuruƙuru wa ayyana lahu alwurda hina idhin to kaga ya ga annabi ƙuruƙuru ko to shi sa shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa yarda a ijaza ta mu ya hutar da mu ya ce idan kuka ce shehu ya ga annabi ya karɓi wurdi wani ya muku yankari kan ku kula shi wanda ya ce ba a ganin annabi alimna hakan wa yaqinan annahu laysa min ahliha ita ruwaya duk wanda kari yana ba a ganin annabi to ba halin ya ga annabi bane ana ganin annabi sannan kuma mazaje suna ganin sa ba su bushe ba kuma suna ganin sa kuma a cikin wannan akwai isatul adabi wanda yake annabi ba a ganin sa saboda ya koma ga Allah ya mayar da wafatin annabi kamar wafatin kowa da ko ba mai cewa ba a ganin annabi sai masu cewa annabi mutum ne kamar kowa fa shi ko mutum ne amma mafificin kowa ya gan shi ya ayyana masa wuridi ya bashi mi'atan min al-istighfari dari daga istighfari wa mi'atan min as-salati alayhi sallallahu alaihi wa sallam da salati ga manzon Allah وأمره بتلقينه لكل من طلبه من المسلمين والمسلمات ya umarce shi da ya ba da wannan wuridin ga duk wanda ya nema hakan daga musulmi maza da musulmi mata وقال له yace da shi لا منة لمخلوق عليك babu gori ga wani mahaluki a wajenka duk wani shehin da ka karbi wani abu wajensa نعم، من مشائخ الطريق na daga shehannan dariƙa don shehu a lokacin da ya karbi dariƙa daga manzo Allah yana rike da dariƙu dariƙu yayi dariƙa 48 yayi wannan dariƙa yana wannan yana wannan yana wannan dan neman ai ai ai taron dangi ta mina za mu samu mu haye ɗariƙun da shewaye himma shehu tijani himma ce wacce take ta- ta fice ban mamaki ya karanta wannan ɗariƙar ya karanta to da aka ba shi tasa daga manzo Allah sai sai manzo Allah ya ce to ba a haɗa ta da wata ɗariƙa duk wacce yake da ita ya batta duk wani shehi da ya karba wajen sa ya ajiye ko menene babu gori ga wani shehi ko wata ɗariƙa murad abin fahimta a nan ita ɗariƙar tijjaniya ta ishi mutum samun muradi duniya da lahira kuma in ka ce waɗannan manyan ɗariƙu masu daraja da alfarma sai da manzala ya mutsuntsuke su ya nan da ɗaya su ya saka cikin ɗariƙar tijjaniya saboda haka in kana ɗariƙar tijjaniya duk wata ɗariƙa da ladanta kana da shi wannan shi ne babban abin da aka bamu Mhm.
فأنا واسطتك yace ni ne tsaninka وممدك ni على التحقيق ne mai madadi gare ka a bisa hakika فترك عنك جميع ما أخذت من جميع الطرق ka bar duk abin da ka riga daga dukkan ɗariƙu duka bari
وفي سنة ألف ومئتين idan ka zo karɓa za a ce sai ka tabbatar da wannan ɗariƙa za mu baka amma ita kadai ake ba a haɗa ta da wata wasu ba sa gane menene haka to ta isa ne ta isa kawai abin abin in kaga an nemo wani abu an ƙara an nemo wani an ƙara wancan ba zai isa ba ne to tijaniya ta isa na'am وفي سنة ألف ومئتين da shekara ɗari dubu da ɗari biyu ƙarni ya cika كمل صلى الله عليه وسلم له الوردة بمئة من sai الهيللة annabi ya cika masa wuridi da ɗari da hailala sai wuridi ya cika نعم ولما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بت- بتنزل yayin da annabi ya umarce shi da sauka Li ifadat- cikin halitta li ifadatul Khalqi.
dan fa'idantar da halitta قال رضي الله عنه sai sai ce sai man- shehun mu Allah ya ƙara yadda gare shi sai ya ce إن كنت بابا لن- لنجاة كل عاص "Mhm.
تعلق بي فنعمة idan dai na zama ni in kuntu baba in na zama ni kofa ne ل- لنجاة كل عاص na tsiran din mai sabon Allah in ya rataye da ni zai tsira a duniya da lahira a Ta.
yafe masa تعلق بها فنعمة ma وإلا da la zan yi zan ci gaba da aiki amma in dai ban zama ni da ni wanda ya rataye da ni ya haye ba فأي فضل لي ina wata farala gare ni wata ɗariƙa zan bayar
فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف ga wannan gata ne ahlul baiti ne suke magana a wajen kakansu ka san shi manzo Allah akwai wani abu da ina jin ko mutane sun gane da duk inda kaka ya ci ko mai tsawon dadewarsa za ka ga jikoki suna wasa da shi ko ce a kaka mai sunan wani ai sunan kakana ne na ga adamu kai tsoho halluru kakana ne ce zai to shi annabi wani wani wani usulubi irin na Allah hususiya sai ka nutsu za ka gano ka san shi annabi tafakkuri ake cikin sa shi ba wasan kaka da shi shi uba ne duk jikoki sai dai shi annabi kaga ko da Hassan da Husaini sai shi da yake iya barkwanci da su amma shi da barkwanci da wasa da jikokin da can da jikokin yanzu ba a yi baba ne babba annabi Muhammadu amma wannan wani hukunci ne da Allah ya liƙa shi cikin halitta sai ka yi tunani za ka gano haka duk inda aka ce manzon Allah ka kai da kusanci da kakantaka ba za ka ji ba wargen kaka din nan sai to saboda haka tsakanin shehu da manzo za ka ga magana ce ake ta ɗa da uba muridi da shehi kuma amma mai gata mai tsananin kusanci aka ba shi kaza ya ce a to an ci kaza in ban kai kaza ba me zai iya yi ya ce to tun da haka ne sai she manzo Allah ya ce da shi na'am فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف sai ya amsa masa da faɗinsa wanda yake mai girma أنت باب لنجاة كل عاص تعلق بك ta shehu tijani kofa ce ta tsiran duk wani mai sabo da ya rataye da kai duk wani ya rataye da kai duk sabansa Allah sai ya fi masa sai ya tsira daga barin yin sabo
فحينئذ تنزل رضي الله عنه sannan shehu ya sauka kuma cikin al'umma ba لإفادة الخلق dan fa'idantar da halitta da gudu yake shehu ya نعم بعد أن كان فارا من ملاقاتهم bayan da ya kasance mai gudu da gamuwa da mutane وصار يلقن الناس حسب ما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم sai ya zama yana lakana wa mutane wannan wuridi wannan dariƙa ta manzo Allah gwargwadon yadda annabi ya umarce shi da yayi فانتشرت طريقته رضي الله عنه sai dariƙa nan ta sa tijaniya ta yaɗu وملأت الأقطار ta والبلدان ciccika sasani da garuruwa وإلى نيل شيخنا رضي الله عنه الفتح الأكبر she- da she- zuwa samun shehu mu fatahi mafi girma والفيض الأكثر da kuma faibi wanda yake mafi mafi mai yawa بأبي سمغان والشلالة a bisan gona da shalala أشار الشيخ ابن باب العلوي التجاني رحمه الله malam mai muryatu ya nuni zuwa haka وفتح الله بهذا العام fatahu lihada- فتح نعم Mhm, fatahu فتحا لشيخ الكامل الإمام Na'am, shehu Allah ya buɗe gare shi ga wannan shekara ta shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tis'in da shida بأن رأى, بأن رأى بالعين عين الرحمة fatahi cikakke da iga ainihin ainihin rahama da idaniyar kansa.
يقظة فصار عين الأمة A farke sai ya zama shi kaɗai shine ainihin al'umma ta Muhammadiyya.
نعم وقال دع كل شيوخك وذر Yace bar duk shahananka ka bar su أنا مربيك وشيخك الأبر ni ne mai tarbiyyatar da kai kuma ni ne shehinka ni ne kuma mafi cancantar abun bi.
وقال أنت وارثي وحبي kai ne magajina kuma kai ne masoyina وولدي حقا بغير kai عتب ne kuma wato ɗana na hakika ba tare da zargi ba kai ne ɗana an tawaladi haƙar ɗin nan kenan نعم وكان فتح شيخ نذ الدين بقصر الإسعاد أبي سمغوني fatahin shehin mu mabocin addini shehun mu shehu tijani ya kasance a ƙasar arziki shine hamis sangon نعم ويقول الشيخ محمد العربي السائه to الشرقي alhamdulillah الشيخ abin nufi yan uwa mu gane ɗariƙar nan ta annabi muhammadu ce kaga ba inda kaji an ce an shehu ya ce ya fitar da adadi kaza ba inda shehu ba shi aka yi aka umarce shi daga manzon Allah cewa ya bayar ga kuma yadda suka yi annabi ga kowa ya jire don haka kuke ji muke cewa shehu tijani shi ma ɗan ɗariƙar ne abin da ya sa ɗariƙa ta zama ta tijjaniya ake cewa ɗariƙa shehu tijjani shi shi ne asalin usuli shi ne farkon wanda annabi ya fara bawa a muridi shi ne farkon wannan annabi ya bawa bawa ijaza da kuma wato ainihin wato takadini ya je ya bayar ga kowa da kowa saboda haka sai ɗariƙa ta zamanto ta tijjaniya amma gundarin magana da muka ji da kuma abin da aka fahimta da rigar ta manzon Allah ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana imani Amin, shehu.
kuma shehu tijani haka ya zauna yana ta yada ta Mhm.
da almajiransa masu albarka Mhm.
na kusa da na nesa duk inda ka biyo mutanen shehu tijani ne abubuwa na ban mamakai suka yi ta suka yi ta bayyana kuma a shehu tijani ya dawo gida bayan dawowarsa gida ya zauna zama kuma ya yi nauyi a lokacin abubuwa suka dai yi wuya kuma annabi an bude faifai na ganin manzon Allah sai shehu tijani ya zama yana ganin annabi daga karamarsa annabi sallallahu alaihi wasallama baya kubuce masa na gani ko da da kyautawar idanu shehu ya inganta yana shawara da manzon Allah cikin dukkanin sha'anoninsa duk abin da shehu zai yi yana shawara da ma'aiki saboda me saboda lissumtar idan shehu da ganin manzon Allah komai da komai shehu ne ya rike dama kullum muna fada kuma asalin arziki annabi muhammadu shehu tijjani har ma hidaya da bu- da wahala ta dangi da gida da garin ta kai ta kawo inda shehu ya dinga tashi ya je can ya je can inda wuraren da shehu ma ya dinga zato zai je ya zauna a dawo da shi ba nan ba ne har sai da izini ya zo manzo alaihi salatu wassalam ya yi masa ishara da ya taho fas shine shehu tijjani ya taho fas ya riƙe fas nan ne wajen zama nan ne matabbacinsa inda ya zauna ya yi hidima ta addinin musulunci shehu bai gushe ba yana yaɗa addini da ɗariƙa mutane bayan allah masu rabo suna ta zuwa suna ta karɓar alkhairi a wajen shehu tijani mun ji ƙari ya shiga shehu tijani fas ya shiga yana baƙo ba wani ya sani ba ba wani ne ya kirawo shi ba izini ne daga kakansa ya tafi da haka da shehu ya tafi ya je ya shiga fas an ce ya je ya zauna a masallaci da shehu ya zo masallaci ya zauna a nan ne ya tashi an jima ya komo har lamari da ya ga mutane suka fahimci wannan babban bawan Allah yana da fa'ida ka san shi albarka idan Allah ya bawa bawa albarka baya ɓuya inda duk albarka take sai an gane shehu din ne kai da ɓoye kansa da zama a gefen masallaci sai mutane suka gane malami ne kuma mai albarka sai aka dinga zuwa shehu ya yi addu'a masu fatawa su zo shehu ya yi a nan ne sai labarin shehu ya fantsama a ji fatawoyi masu ban mamakai masu wuyar warwarewa a alkur'ani ko a hadisan manzo Allah an samu shehu bakon nan sai a ji ya warware su sai malamai suka fara binciken ina yake sai labari ya kai wa sarki lokacin sultan suleiman sharif sai ya ji labari na shehu tijjani wa musamman akwai wata fatawa mashahuriya wacce ita ta da fito da shehu yana nan a fas shi ne wani mutum ya ɗauko raƙumi da dukiya ta mutane da tasa a kai sai raƙumin nan ya ɓata ya neme shi ya rasa kwana da kwanaki ya yi kuka ya yi kuka yana tunanin ya zai ya shiga cikin babban bakin ciki ya je ya samu gindin wata bishiya yana dan kwance sai sai bacci ya ɗauke shi yana cikin baccin nan ya farka sai ya ga raƙumin a tsaye wani mutum ya zo da shi sai ci- farka ya ce kai malam kai ne kaka ce kana neman raƙuminka da kayanka sai ce ni ne wannan ne ya duba ya ce shi ne ka duba kayan su ne ya duba su ne ba abin da suka yi kuɗi da dukiyoyi duk suna ciki sai daɗi ya kashe shi sai ya ce wannan mai jin daɗin nan na hadisin nan na Allahumma anta abdi wa ana rabuka ko daɗi daɗi ya ishe daɗin Allah sai ya ce kai bawan Allah ba ka san kuɗi ba ka abin nan ka kawo min wannan ya ce a'a na kawo maka dan Allah ne sai ce to lallai wallahi na yi rantsuwa da Allah kai dan aljanna ne idan ko kai ba dan aljanna ba ne mata ta sakakkiya ce saki uku shikenan sai rigima sai hayaniya ka san usadi da kuma yan yan karatun turbi abin da ake yin ihtilafi ya halatta ni na ce kaza wani malamin ya ce kaza to amma wanda ba su gane addinin ba da shari'ar sai su ce ba haka ba sai abin da wanda ya fahimta sai shi a'a akwai abubuwan da ba a saɓani a cikin su duk wanda ya zo da saɓani sai a yi ci a kansa amma akwai abubuwan da a buɗe ƙofa take ana da saɓani to sai aka ce ai wannan mutum labari da ya kai sai aka ce ai matarsa sakakkiya ce duk malaman gari suka ce a sakakkiya ce me hujjar su ai ba wanda ya san gaibu sai Allah wa ya san mutuwa za ka mutu ka shiga aljanna za a ce kai dan aljanna ne in kuma da dalili wannan malamin da ya baka aji a kirawo shi ya ba mu shaida ya ba mu hujja kan dan aljanna ne sannan ka ci gaba da zama da matarka in ko ba haka ba matarka ta saki saki uku sai ce to shi dai wannan bakon malami yana nan a gefen masallacin juma'a za a zo a neme shi aka zo aka kira shehu tijani shehu tijani ya tafi aka zaunar da shi ga malamai duka a fas kasan garin malamai ne malamai kowa ya faɗa ya tashi kowa ya bayani ya kawo dalilansa da hujjojinsa kan cewa wannan mutum ba ya rasa mata ta saku saki uku kowa da ya gama sai aka tabbai shehu tijjani aka ce amma kai bawan Allah me hujjarka da ka ba da fatawa haka rantse menene hujjarka da shehu tijjani ya ce eh matarsa ba ta saku ba shi kuma ɗan aljanna ne to ka ba mu hujja sai ce to ina mutumin gashi ce kana son kuɗi ko ba ka so ce ina so me ya hana ka ka rike raƙumin nan ka cinye kuɗin nan sai ce tsoron Allah nake yi in na ci ban sanya Allah zai da ni ba amma ina so sai shehu ya ce to tun da haka ne ko dan aljanna ne dan Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa فإن الجنة هي الماء kai kai kai wannan malami ya san qur'ani wannan abu haka yake sai malaman nan duka suka ce da yake adalai ne suka ce kai ka tafi ka zauna da matarka auren kunanan kuma kai dan aljanna ne da fadin Allah to ire-iren waɗannan fatawoyi Shehu Tijani sai ya zama sai sarki Sultan sai ya ce yana so Shehu Tijani ya zo ya ba shi gida ya zauna da masallaci ya dinga amfanar da halitta da ilimi su dinga samun albarkarsa kasan sharifai girmama bayan Allah suke shi sarkin sharifi ne hasani ne sai shau tijjani ya ce to shi ba zai zo ba yana komai ne da izinin kakansa annabi muhammad idan annabi muhammadu ya masa izini ya karbi gidan sarki ya zauna to shi kenan zai zo ya karba amma an ba mai izini ba zai zauna a nan har sai sai da annabi yayi da shi to kullum ana nan sarki ya zo ya gaishe shi a turo a gaida shehu ana girmama shehu amma shehu a ta tuntuɓarsa shehu ya ce ba izini har sai da shehu ya yi shuhudin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallama ba a ce masa kaza kaza barki kai da annabi kaga annabi kai shiru kai gum an gama so da ka shehu yana ganin annabi kullum amma bai taɓa yi wa annabi maganar zancen mazauni da wajen gida ya za a yi ba wilaya ta gaske ce ba ta ba ƙarama ba ce balle a ce ya zaɓa gida gida ya ce ka je ka zaɓi wajen ya ka gani to shehu tijani annabi yake saurare sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai izini da ya masa izini yace ya karba kuma wannan sarki dan uwanka ne jini na ne dana ne hasani ne manzo Allah ne ya ga masa sultan Sulaiman shine wani dan wani dan wani har zuwa kan manzon Allah sai shehu ya da sansa saboda jinin annabi ne yana zuwa suka gaisa sai da daddare ran alhamis sai ya ce izini ya zo mun daga kakana annabi Muhammadu ka bani wajen zaman zan zauna kuma ya gaya mun kai ma ɗan gidansa ne sharifi ne sai sultan Suleimani ya rattaba masa nasabarsa da sasalarsa ya ce haka ya gaya mu shikenan sai sarki ya murna ya himma ya niyya sai yake aka fara shirye-shiryen wajen da za a kai shehu tijani to sarkin mai baiwa ne mai karamci ne ka san an samu mai baiwa da karamci yan damfara kuma sun samu santa sai zama duk kowa in ya taho wurin sarki yake tahowa kowa shi sharif ne kowa shi wali ne kowa shi aka ake ta zuwa sarki ya ta hidima to ce sarki akwai wani gida da yake da shi sha'umin gida akwai wani aljanu ne a gidan aljanun nan suna ciki har da wani babban aljani da ɗaɗɗe sai in mutum ya zo ya ce shi sharif ne idan sharif ne na gaske ko malamin ne da ya nufa Allah da gaske sai a kai shi gidan sai a sauke shi idan ya wayi gari lafiya to sai sarki ya masa hidima sharifin ne ya masa baiwa ya samu alheri sai a sallame shi amma idan makareci ne in sharu kano ne muna sharu idan in ya shiga gidan to wani sai dai a samu gawarsa wani kuma ajiya na ihu ya aukace haka aka dinga yi to abinka da mulki sai wannan sarki ya ce to sai ya gwada shehu tijani sai ya kai shehu tijani wannan gidan ya sauke shi ya ce kafin a gama hayya masa mahallin da zai zauna shehu ya murna ya sauka tun da dai manzo Allah ya izini da dare ya yi ana sauraron aji me zai faru gari in ya waye sai shehu tijjani a cikin dare sai aljani sham harushu sai ya bayyana gare shi suka yi hira suka zauna suka ji daɗin juna shi kuma wannan aljanin sahabin manzon Allah ne da sirrori daban-daban da ya ba shehu tijani ce kakanka sai da lojudi ya gaya min za mu gamu da kai kai ne shehi na zan karbi dari ka kani muridin ka ne yace in baka kaza kuma shehu tijani manzo Allah ya bashi labari akwai sahabi na aljani sham harushu za ku haɗu da shi gashi gashi gashi gashi da shi ne suka haɗu suka yi komai gari ya waye shehu tijjani cikin farin ciki da karsashi da nishadi sarki da manyan hadimansa aka to da safe da asuba a zo a gaya bako ya kwana suka same shi cikin nishadi da karsashi yana godiya ga sarki ya ce ya gamu da muradai a daren nan ya ya samu abubuwa ya sai ta murna ce lalle mun gamu da na Allah an gamu da jikan annabi an gamu da wani sai ci gaba da hidima da sinu sai aka ba shehu tijani mazauni irin waɗannan hikayoyi yan uwa imani ne mun yi su ba wani muke so sai ya yadda ba mu dai mun yadda ba wani abu wallahu mun dai ba wanda yake da musu akan sha wallahu ala kulli shay'in qadir shine idan ya ji babban abu yake kuma ko yanzu zai yanzu Allah yana iya haɗa mutum da aljani ai an yarda aljani na shiga mutum da yake ubanka zai ci an yarda yanzu yanzu sai mutum ya yarda to to ba bayan Allah ina ma wani zai inkari da sai mun tura ma aljani in ka haɗu da aljanin baka haɗu da sahabin annabi aljani baka haɗu da shaidan aljani ya nukurkusa ka kai imani manya suna ganin aljanu saboda haka yan uwa daga nan shehu ya ci gaba da rayuwa a zawuya aka ci gaba da abubuwa bayan allah na ta amfanuwa da shehu sahabbai da kuma abubuwa na ban mamakai suna ta bayyana karamomi suna ta ci gaba sultan suleiman ya zama dan gata nisan da yake son ya ga annabi sai ya gaya wa shehu sai shehu ya ce to ka je lokaci kaza manzo allah za ka gaishe shi ba wani wuriji kawai yarda ce da ramana sarki ne sultan suleiman sai da shehu ya ma zamana duk daren juma'a sai ya ga manzon Allah sai ya kulla ɗaki ɗakin yake shiga da ya shiga sai ya ga manzon Allah su hira su gana da annabi kullum har ya har sarki suleiman ya bar duniya ya samu wannan zamana daga shehu tijani saboda haka mun ji mun bi mun yarda allah ka tsara mana imani ka tsara kuma shehun mu karama to ana shehu ya rayu har shekara ta cika ta wato ainihin dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin shehu yana da shekara wato ainihin shekara tamanin dan shekara tamanin shehu ya yi wafati a shekara ya cika shekara tamanin daidai haihuwarsa ko sun tabbatar da cewa litinin ne wasu kuma sun ce a'a alhamis ne sha bakwai ga watan safar amma shehu radiyallahu anhu ya rayu shekara tamanin da yan watanni dan an haife shi a watan safar amma ya rayu watan safar din ya zo sha bakwai ta zo ta cika shehu ya shige ya je rabi'ul awwal rabi'ul sani jimadal ula jimadal sani rajab sha'ban ko ramadan shawwal sha bakwai ga shawwal shehu allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa yana da shekara tamanin da wata takwas Allah ya ƙara masa yarda ya bar mana abubuwa masu yawa da alifofi masu albarka masu alkhairi ya bar mana ya'ya masu albarka da shehu ya ƙi yadda ya zauna da mata da fatahi ya cika muradi ya samu sai shehu ya auri mata guda biyu amma don neman yardar Allah da neman lada ba wani gwalangwaso ko kyalkyal banza ba ko furen juji ba su shahu ya nema ba ku yanki ya samu bayi ba 'ya'yan kowa ba ya same su muminai masoya manzon Allah ya siyo su kuɗi da tsada sai ya yanta su suka zama 'ya'ya sai ya ba da walicinsu ga 'yan uwan babansa suka zama waliyansu sannan ya aure su ɗaya ita ce sai da mabrukatu ɗaya kuma sayyida mubaraka sayyida mubaruka ita ce ta haifi ɗan shehu tijjani sayyidi muhammad al-kabir sayyida kuma mubaraka ta haifi ɗansa shehu muhammad al-habib kowannensu daga cikinsu sun rayu kuma sun gaji shehu amma shehu muhammad al-habib shine ya daɗe mafi yawa jikokin shehu ta hannunsa suka fito harkokin shehu da yawa wanda su ne har zuwa kan sayyidi ammar har zuwa kan saidi muhammad bashir har zuwa kan yanzu waɗanda suke a kai na su saidi shafi zubair dukkanin su ga sanan ya'yan shehu tijjani ne ta wannan bangaren waɗansu suna nan a zaune a fas ba ni da jikoki waɗansu suna can kamar yadda al'adar shehu yake wasu yakan ɗabi jikoki da yaya sai mai da su su je aina mabi su zauna saboda zumunci da kula gida wani lokacin kuma wasu suna nan shi sa za ka ga zuriyar shehu tijjani idan ka je ziyara a aina mabi za ka ce nan shehun yake ko ko a'a a nan fas ne ko ina da su duka za ka gan su saboda yadda shehu ya dinga yi saboda wannan zaman da ya yi a gida shehu ya sha wuya amma Allah ya girmama shi a hijira da ya dawo fas Allah ya girmama garin gaba ɗaya wato ba ma a ce maka wai ainihin fas ba Maroko duka Allah ya girmama ta da shehu tijani kuma suna girmama shi ko in tasha in ka sauka duk inda kake za ka sayyidi Ahmad Tijani zawiyat sayyidi Ahmad Tijani ko duk inda ka biyo ko ina sayyidi Ahmad Tijani to lokacin da mutanen gida can nadama ta zo cewa sun tsangwami shehu gashi kuma ga yadda Allah yi su suka ga to an binne shehu su suna so a dawo musu da shehu ya dawo aina mari a ɗauko gawarsa a dawo da shi da yawa waliyan Allah akan yi haka a fito da su ana nan shehu tijani ya shekara goma sha shida a wafati har da 'yan watanni sai maganar cewa za a zo a ɗauko shi amma imamu suka yi radar ayyashi ya ce shekara shida ya da wata takwas da wafati an samu saɓani ala halin shehu ya yi shekaru da binnewa amma mutanen can gida suka zo suka ce sai an ɗauko shi sultan suleimanu na nan da rai ya ce a'a sai suka fara ja in ja saboda ladabi shi muridin shehu tijani ne sai ga waɗancan yan uwa an na ja da su bai kamata ba ai jinin shehu tijani ne da sauran 'ya'yan can da sauran dangi ba zai yi jayayya da su ba da ya ce bai yarda ba ana shirin yaƙi tsakanin can algeria nan da kuma ainihin fas shi ne kusa da kusa ƙasar take to sai a nan lokacin sai saranda kasar ladabi nan ce janibin shehinka abin da yake hana albarka kenan janibin shehinka abin da ya shafi shehunka ba ɗa ba ba ɗan uwa ba kai ko dabba ta shehunka baka iya ganin girmanta da ƙadarin shehu tare da ita ba ka yi asara kai muridi sai Sheikh Islemani ya rubuta wasiƙa da girmamawa gare su da godiya da yarda da cewa za a kawo shehu tijjani a nan amma da sharaɗi sharaɗin shi ne zai taso ko ya naɗo tawaga a zo a ga inda aka shirya za a sa shehu ya tabbatar da kyan gurin ya tabbatar da gurin suka amsa suka yarda sarki suleimani ya naɗa tawaga za su tafi ya shiga cikinsu aka je aina mazi aka gurin da aka shirya da ɗakin ya zauna ya daɗa gyara gurin ya ƙawata aka tabbatar da kabarin shehu za a ɗauko shi a kawo shi nan sharaɗi na biyu ranar da za mu ɗauko shi ku taho a zo a yi da ku a fito da shi daga kabari da ku dangin da kuke so ku komo da shi suka yadda da wannan sharuɗan aka tabbatar da ranar suka zo fas aka haɗa aka zauna aka zo aka shirya aka zo aka buɗe kabarin shehu tijjani radiyallahu abu abbas mutuwa ya dawo sabo a shekara momi ne za su bayyana domin kabari a can a lokacin idan aka ɗauko mutum makarar da ake ɗauko shi a ciki katako ne ba saka shi ake irin tamada da makarar ba ana haƙa kabarin ne daidai faɗin makarar sakawa ake yana da rai haka suke da aka ɗauko shehu sai hankali ya tashi sai aka kama kuka sai mutuwa ya dawo sabo sai mutanen nan suka ce da sultan suleiman wannan abu da muka yi ba mu kyauta ba mun yafe shehu ya zauna na za mu dinga zuwa ziyara aka yi sulhu shi kuma ya ce mun gode da wannan abin da kuka yi suka ce mun gode maka da biyayya da kai mana to ɗauku aka za a mai da shehu sai ga shehu muhammadu gali ya dawo daga tafiya ya bullo yana zuwa za a mai da shehu sai ya gyara shehu ya dura yake a tsaye da sahu sai wa shehu tijjani sallah to wannan misdaƙin abin da shehu ya faɗa daga karamar sani suna raye kullum in ya kalli shehu muhammadu gali yana cewa an tallabi tu salli alayya idza mitu an tallabi tu salli alayya kai ne za ka yi mun sallah fa gali kai ne za ka yi mun sallah yake dan uwansa abokin wasa ne a na riga ka fa ina kai za ka riga ni ni zan riga ka kai dai ka rike za ka yi mun sallah fa za ka yi mun sallah to da aka yi da shewaye wa fati muhammadu gali baya nan dan fatauci ya yi tafiya da nisa bai dawo ba sai bayan shehu ya daɗe da rasuwa izo ya yi kuka ya yi kuka ita tunani ya ce tun rannan kullum yana tunani bai taɓa gani ko ya ji a rayuwarsa da shehu ya faɗi wani abu abun da ya yiwu ba amma ya za a yi ba a yi rasu shehu wani ya masalla don ya inganta limamin babban liman na fasu shi ne yawa shehu sallah ana fito da shi za a mai da shi sai gashi sai ya ice wannan sallar shehu yake nufi a shi kaga abin da shehu ya faɗa gashi saboda haka yanwa a takaice a gurguje a takaicen takaicewa kenan amma wannan littafi da yake hannuwanku ba a zuwa ajiye littafi a kan kanta ya ta ƙura a duba shi za a ƙara samun shauƙi za a ƙara samun nutsewa cikin shehu tijjani za a ƙara rike ɗariƙarsa kamkam kuma za a ji ya shehu yake ya karatuttukansa suke ya irin zumuncinsa yake ya halayen shehu yake ya inayar Allah cikin shehu take babu lokaci amma dai ina ganin idan Allah ya ja rayuwar mu mun cika shekara ta ishirin ɗin to shekara ta da ɗaya yan uwa ga su sharar da izinin su za mu fara maulidin kwana don a warware abubuwa Allah kamar mai ta mana kuma yadda kowa ya zo lafiya Allah mai da shi lafiya